لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا شاهدوا قوة بالقادة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم لهدى لدلي هدود أربعين شدة wanda ya dace da sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin jala'ul afham salatu wassalami ala khairil anami alayhi salatu wassalam wannan shine karatunmu na 37 da takwas ko? ko karatunmu na 38 a cikin wannan littafi malam ya ce faslun wa ammal qawlu thani amma magana ta biyu da suka ce annahum durriyatuhu cewa lalle su alul bait sune zuri'a nabi sallallahu alaihi wasallam yayin shi kenan wa azwajuhu da matayen shi khassatan su kadai kadan juya kadan sai can kadan yawa haka yayi haka yayi وقد تقدم احتجاج ابن عبد البر له وقد تقدم مالن yace to ya riga ya gabata ihtijaj kawo hujja na ibn abd albar dan abd albar lahu ga wannan magana ta bilin cewa su ne zuri'an annabi alayhi salatu wassalam da matan shi ma'ana hujja ta riga ta gabata ya rida bi umayd wanda ya zo a cikin hadisin abi umayd Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah kaidadin salati ga matan annabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da matan shi da kuma zuriyar shi wa fi ghairi min al hadith kuma haka ma a cikin wani shi daga cikin hadisai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa za gayatu malam yace wannan matukar shi an yakuna al-awwal minhuma na farkon su na farko ya zamanto daga cikin su qad fassarahu al-lafz al-akhar wani lafazin ya fassara shi mana ali muhammad da ya ta fassara shi wa zuwajihi wa dhurriyyati wahtajju aidan kuma masu wannan magana ta bi sun ba da hujja bima fi sahihaini game da abin da ya zuwa cikin sahih bukhari da muslim mai hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ja'al rizqa ala muhammadin quta Allah ka sanya arzikin iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qutan abinci shi ne ƙoti mana abinda ba wuce iyaka cikin shi na kuma babu yau ba zai wadatar ba abinda zai wadatar da mutum kawai ko ba abinci irin na alfahari da gasa ba ba abinci irin na gasaita ba muna ganewa ku shi yake ce ma ƙoti ba wai abinci sai an ci ko an watsar da shi ga yanan ana ta take shi ba ya yi ma mutane yawa a iyalin gida na mamadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya arzikinsu dai kada ran kada yawa ko da za a ci daɗi to dai ka wuce iyaka wa malumun sananna abu ne anna hadhihi da'watul mustajaba lalle wannan addu'a karbabbiya lam tanal kulla bani hashim ba ta samu dukkan bani hashim ba ma'ana ba dukkan bani hashim suka zamanto sun samu albarka wannan addu'a ba wata kai ba kowa ta kai ba wala banil muttalib sannan kuma ba dukkan banil muttalib ba su ma wannan addu'a ta same su ba saboda bi malai ce li'annahu kana fihim al-aghniya saboda a cikin su akwai mawadata akwai masu kuɗi cikin iyalin gidan manzalar sallallahu alaihi wasallam wa ashabul jidati kuma akwai ma'abuta samayya duk dai ma'anarsu daya da algina da aljida duk dai Allah ya ce askido wannan min haitu sakantum min wujidi to alwujidi da aljidatu duk dai ne aljida ba tare da an yi madalin shadda ba wa ila lanu mana yace kuma hazawa yau hazawa yanzu yanzu ta lokacin malam ta shekara 700 da wani abu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gane ba ko to hazawa wannan lokaci malam yana magana cikin su akwai mawadata cikin su akwai masu samayya akwai waɗanda suke harkoki suna samu akwai masu kuɗi cikinsu amma yanzu iyalanin sallallahu alaihi sallama ina suke ha? babu su makka babu su madina babu su jidda babu su duk inda ka sani cikin saudiya ba za ka samu su ta abinda ba a rasa ba na ƙarƙashin ragowar su kaɗan da suka rage su kuma ba wani sanannu ba ne da kuma sanannu ne birjigga sunan makka da madina ko ina amma yanzu duk mutanen da kake gani garin makka da madina ba ƙwarin shawa ba ne ba bani washin ba ne ba bani almutsari ba ne larabawa dai ne mazaura wurin dafa amma ba su cikin mi ba su cikin alil baiti alil baiti duk waje suka fita saboda wasu matsaloli da suka faru wasu shekaru da suka wuce suka yi hijira suka bar makka da madina suka bar ma yankin da yanzu saudiya ta tun ba ta zama saudiya ba duk suka kama gabansu suka yi wasu na jordan wasu na syria wasu suka yi masar wasu suka yi libya wasu duk dai suka gudu mawari ma aka samu alaka nan wasu suka shigo nan suka shigo sudan wasu suka shigo chad wasu suka shigo nigeria wasu niger haka dai duka su nan duk sun wawatsu nan nan ne za ma ka iya ganin sharifai ana cewa alin baiti can duk babu wannan abu da sun bace kuma bai kamata a ce iyalin manzan Allah sun bace ba iyalin kowa na nan banda iyalin shugaban halitta an yi daidai Allah ya kiyaye wa ma zuwaju amma mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyatuhu sallallahu alaihi wasallam da kuma zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana rizquhum qutan arzikin sa ya zamanto qutan ne wa ma kana yahsulu li azwajihi ba'dahu abinda ya kasance yana tabbata da faruwa ga matan annabi alaihi salatu wasallam daga bayan shi min al-amwal na kuɗaɗe kunna ya tasaddaq na bihi sun kasance suna ta ba da sadaka da wannan kuɗin wa ya ja'al na rizqahunna qutan suna sanya arzikin su qutan muna ganewa kuɗin da suke samu mata annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ba su da wanda suke samu na harkokin da suke yi gabanin su koma wurin Allah subhanahu wataala sadaka suke da wannan su kuma su koma suna cin abincin da bai kai kawo ba su koma suna irin dai rayuwar da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san lokacin da aka samu wasu kuɗi sun zo sun taro wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kuɗin nan kullum suka zo sai a yi taraba su ba a basu haka su ma a basu su ma su samu kaya masu kyau su sa su gyara ɗakunan su su abu sai Allah ta'ala ya ce ma nabi sallallahu ka ce masu إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا in kun kasance kuna son rayuwar duniya da adan rayuwar duniya da haskenta da kyalkyalinta to ku zo a baku duniya kuma a rabu da ku saboda ba ku dace da zama da annabi ba sallallahu alaihi wasallam annabi ba mutumin duniya ba ba ya zo ne don ya raye duniya ba da irin yadda kuke tunanin rayuwar duniya ya zo ya raye duniya ne da imani ya zo ya raye duniya da musulunci ya zo ya raye duniya da tsoron Allah tsara ka ku zo a ba ku dukiya a ba ku fita daga gidan shi ku je can ku yi rayu in kuma wa in kuntunna تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة ف- فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما أم كما كنا سان الله ده منزن شي لجد اللاهرة والله فيا شريا مت يا شريا ما ودanda suka kyautata cikin kula da babba suka ce a muna son Allah muna son ma'aikin Allah kuma muna son gidan lahira sai suka haƙura da haka irin wannan rayuwar da suke tare da manzala sallallahu alaihi wasallam bayan manzala sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya bar su irin da suka ci gaba da ita ba su ce alhamdulillah ba shikenan dama wanda yana mu jin dadi ya tafi dama muna so mu ji haka ana ma sun yi imani da Allah sun ci gaba da wannan raya ko sun samu kuri ba za tun yana da rai ma haka suke sun koya mutane suna shigowa gidan manzo Allah mabukata talakawa mata da yaransu wata ta zo da marayu a taimaka mata ga su suna da bukata amma sai su ga wannan ya fi su bukata sai su bashi to haka suka ci gaba da rayuwa shine malam yace sadaka suke da abin su kuma abincinsu da arzikinsu sai su bar shi kutan kawai wa qad jaa Aisha radiyallahu ta'ala anha lalle nana Aisha radiyallahu anha ya zo mata malun azimun dukiya babba dukiya mai yawa ta zo mata faƙasamatu kullahu sai ta rarraba wannan kudin dukkan shi gaba ɗaya fi qadatin wahida a cikin zama guda ba ma ta rarraba ta ce to bari wannan ta raga makanta ta biya bukatunta ba gaba ɗaya zama ɗaya ta raba kudin faƙalat lahar jariya sai yarinyar ta tace mata mana koyan ganta bai wata tace mata لو خبأت لنا درهما نشتري به لحما لو خبأت لنا تتي da dai kin koye mamu ko kin aje mamu ko kin adana mamu dirhaman dirhami daya nashtari bihi lahman wanda za mu sayan nama da shi da yafi mana da kin dan raga wani abu wanda za a sayan nama an kwana biyu ba a ci nama ba kuma kuɗi sun zo kuma da a rabe su dirhaman nan yana yin nawa dirhami daya yana iya bai wuce shika bakwai ga kudinmu namu na sifa bai wuce shika bakwai dirhami daya kuma kudi da yawa aka ci tun da gaji an ce malul azimin kudi da ya miliyoyi ne amma duk tarabi to da yake ita ma koyan gai tarbiyyantatta ce akan irin wannan rayuwa ita ma sai take ko dirhami daya a raga musu ba ta mace a raga dinari ko dinari goma ba dirhami ɗaya wanda za a ɗan ɗan galmama nama an kwana biyu ba ci bayi wa qalat laha sina na Aisha tace mata law zakartini da kin tuna mani fa alta da nayi tunda baki tuna mani ba a ce wani medo mana ni na mance ma da bukata ta saboda bukatar mutane waɗanda Allah ya ce mu ba su bukaji wannan ba wai dole bane ba wai dole ka samu kuɗi sai ka rabe in ka in ka rabe kuma kana iya hakurin zama babu su kalai ma ka rabe kuma ka zo kana ta kyautu kyautun idanu kuma ka koma kana bara ba a samu kan in ka san ba ka yi hakuri to rike kuɗin ka yawa dan tsakura ka yi sadaka sauran ka ayyuka biya bukatun ka wahtajju aidan kuma sun kafa dalili bima fi sahihaini da abin da ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an aisha radiyallahu ta'ala anha daga nan aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taba koshi ba min khubzin ma'dumin daga waina wadda aka yi miya ba khubz shine waina ko gurasa ko biredi duk duk ana kiransu da khubz duka abin da za a sarrafa shi da garin kullu a maida shi wani abu kaga waina kullu ce biredi ma kullu ne gurasa ma kullu ce ko umadun shine wanda fihi idam an mai miya wanda za a zangi tsomawa ana dagawa ana ci ba su taba koshi da irin wannan mana suna ce amma a ce ran na an ci waina ko biredi da miya an ci an koshi ba taba yi ba zalasa ta ayyam a ce an jira kwana uku ana ta ci yau an ci biredi da miya ko gurasa da miya musamman dai gurasa ita ce abincin larabawa da wasu taba yi ba hatta lahika billahi azza wa jalla har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma wurin Allah ba su cin cin da ake na Aisha ta ce cin da nake kuma ka san na Aisha shekarar ta nawa tare da manzo Allah ha shekarar ta takwas tare da manzo Allah a gidan manzala sallallahu alaihi wasallam amma ta ce ba ta wajera kwana uku ana shan daɗi irin wannan ba ku suna koshi amma ba ta wannan hanya ba ma'ana ba ta kayan daɗi ba irin wannan qalu suka ce wa ma'lumun sananna abu ne anna al-abbas lalle abbas wa auladahu da yayan shi wa bani al-muttalib da bani al-muttalib lam yadkhulu fi lafzi aisha wala muradiha ba su shiga cikin lafazin aisha ko kuma abin da take ribi ba saboda mi suwa gidan su gabaye da aka ce ma shabiya alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba koshi ba min khubzin idamin suwa ake magana yan gida akwai iyali wanda ba cikin gida su gaba ko ba haka ba ala abbas ala ali alu jafar ala akir wannan na yi ba cikin gida su gaba kuma iyali ne suna waje kenan ba da su ake ba yanzu da ƴan cikin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine malam yace sanan na abu ne cewa Abbas da ƴaƴan shi Abdullahi su Fadl su Qusam da sauransu haka ma banil Muttalib su ma lam yadkhulu fi lafzi Aisha ba su shiga cikin lafazin da Aisha ta ce ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala muradiya kuma ba su shiga cikin manufarta domin ita tana nufin su matan annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace haula'i wadannan kala haula'i wadannan malamai suka ce wa inna ma dakhala al-azwaju fil ali abinda yasa mata suka shiga cikin iyali wa khususan ballantana ma azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi sallallahu alaihi wasallam tashbihan lidhalika bisabab dan kamantawa ga wannan da mafari لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتفع domin alaƙa su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba alaƙa ce wadda take daukewa ba mana ba ta karewa wa hunna muharramatun ala ghairihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi kuma su ne muharramai ga wani shi ga wani manzo Allah a rayuwar shi da kuma bayan rasuwar shi muna ganewa amma ‘ya'yan manzala sallallahu Alaihi sallama ya halitta sauran musulmi su aure su, kuma ban da matan annabi sallallahu Alaihi sallam ko? Ba ka ba matan ‘ya'yan manzala sallallahu Alaihi sallama guda biyar dukkansu ba aure suka yi ba, aure suka yi gaba ɗaya. Wannan na Usaid na Usman biyu ya aura a cikinsu, Al'asu bin Rabi ya aura, wane ne ya aura? Kaga su halattacci ne, amma matan shi Allah ya ce wa ma kana lakum an tuzo rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ba za ku aure matan shi bayan shi ba har abada Nana Aisha radiyallahu anha amma za Allah ya rasu shekarar ta 18 ko 19 daga lokacin ma take matashiya amma Allah ya hana mata aure yace haka za ta zanna domin duk matar da bayan raso mijinta ta wuri wani in musulma ce ita in ta mutu Allah zai saka mata da aljanna to aljanna wai mijinta kaga na karshe wanda ta rabu da shi wanda tana gidan shi ta rasu ko ya riga ta rasuwa ko bata ƙara wani auren ba to mata annabi kuma haka za a yi a ce wani ya aure su Isa Nabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi ranar kiyama matan shi na duniya wanda ya zama addini da imani da su kuma ba su ne matan shi aljanna ba. Abin yana yana yiwa yasa Allah ya ce to a daka in ku sauran mutane za ku yakuri da wannan to Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a canza mai wasu mata ba. Banda waɗannan waɗanda yana tare da su Qur'ani ke sauka. yana ɗakin su yana hira da su ƙur'ani ke sauka sadaka matan shi a duniya kuma su ne matan shi ranar lahira Allah ya samu dace wa wanda zawjatu fi dunya wal akhirah kuma su ne matan shi duniya da lahira bas sababu alladhi lahunna bin nabi sallallahu alaihi wasallam mabarin su da suke da alaka da shi da annabi sallallahu alaihi wasallama qa'imun maqaman nasabi yana tsayawa ne a matsayin asali yana tsayawa matsayin dangane to Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhu matan shi uwayen su masu imani kaga an samu mai nasaba kenan an samu nasaba ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya goga musu sun goga ma sauran masu imani cewa su uwaye ne ga sauran masu imani to ga kira alaka ba ta karewa ko ba haka ba duk matar da aka ce mamanka ce to akwai ranar da za ta zama ba mamanka ba in matar da babanka ya aura shi kenan har tashin alkiyama ko aure nawa za ta yi bayan babanka ita ma mahaifiyarka ce in dai kana da hankali in dai ka san abin da kake yi to za ka girma mata kamar yadda kake girma mahaifiyarka ko baka sani ba shi kenan domin ta haramta gare ka kuma ƴaƴanta sun zamanto sun zamanto kannan ka ne sun zamanto ƴan uwanka ne kaga kenan alaka ta kullu wannan alaka ba ta karewa saboda duk wanda ya rena matar baban shi to ya rena uban shi duk wanda ya rena matar baban shi ya rena ya rena uwan shi saboda matan uba Allah ya ce kakku aure su domin me sun zaman to uwayen ku wala tanki huma na kaha ba minan nisa'i illa ma qad salaf sai da can gargajiya da can gabanin zuwan musulunci in baban kai sake mata sai ka kewaye ka aure abuka wali ya mutu da da bayanan da ran shi ma kai bari bayanan kuma da baban za a taya saboda gargajiya ce ake taya ba hankali da shi za a taya me me ya kawo ku na zo neman ma dana tsohon mata ta wanda wanda muka rabu a zo daura aure ne da shi da can tana kallon shi mai gidanta yanzu kuma sai ta koma tana kallon yin siriki tana baba ina kwanan ku tana gaida shi babu wani abu to sai musulunci ya ce a bari a dakatar da wannan Allah ya kiyaye wa qad nasa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lalle manzo sallallahu alaihi wasallama ya buga nassi ala salati alaihinna akan yin salati gare su ولهذا كان القول الصحيح malam yace domin haka ne magana ingantacciya ta zamanto wa huwa mansusul imam ahmad rahimahullah shine abinda imam ahmad yayi nasi akan shi Allah ya masa rahama anna sadaqata tahrumu alaihim cewa sadaka tana haramta ga matan annabi alaihi salatu wasalam saboda mi li'annaha awsaqun nasi saboda sadaka daudan mutane ce dauda ce muna gane ku ke sa Allah ya ce tuqahiru ka karbi sadaka ka tsarkake su ka raba bayan Allah ita wa qad sana Allah subhanahu wa ta'ala dalika aljanaba arrafi'a kuma lalle Allah ta'ala ya kiyaye wannan janabin wanda yake madaukaki wa alahu kuma Allah ya kiyaye iyalin shi sallallahu alaihi wasallam min kulli awsaqi bani adama daga dukkanin dattin bani adama gaba daya duk sadakar da zaka yi ta wajibi ko ta mustahabi to Allah ta'ala ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalin shi daga cin wannan sadaka komin yawan muna gane komin yawan kudin ba sai yanka dan ba komin yawansu iyali ba su ci shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ci wa ya lallahi al'ajab malam yace abun mamaki kaifa yadkhulu azwajuhu ya ya iyalan shi za su shiga fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam a cikin maganan annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin ko rizqa ali Muhammadin quta Allah ka sanya arzikin yana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kut wa qawlu fil udhiya da magana shi kuma a cikin udhiya Allahumma hada an Muhammadin wa ali Muhammad ya Allah wannan layyar da na yanka daga annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ya kauri aisha ta radiyallahu anha da kuma faɗan na Aisha Allah ya kara mata yarda ma shabi'a alu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min khubz burri daga ainihi wato khubz gurasa ta burr alkama muna ganewa ko alkama sunaye gare ta da yawa saboda gwargwadon darajarta alkamun shi ne sanannen alkama to akwai masu daraja kamar albur kamar sha'ir daraja ce gare su tsada gare su alkama ne amma wani nau'i na daban kamar shinkafa ai kaga akwai akwai ta talaka akwai ta masu kudi wanda ba ka yi sayi kilo biyar ne amma jaka sha biyar yake kilo biyar kawai amma fa an kaci sai ka san ka ci abinci ba kowa zai iya sayan wannan kuma duk shinkafa ce ga yanan aje akwai akwai rabu wanda jika sha biyu yake wani kuma sha biyar wani sha takwas wani ashirin ma to kaga wannan bambancin kunin yana nuna ni yana nuna cewa suna da daraja to irin shi ne kamar masara ce akwai mai arha akwai akwai akwai mai tsada haka ma ina banda su banda su ai su ba layi suka yi ba dama su cikin addu'a ne kake sa su ba wai ka ce Allah ya karba gare su ai ba su yi layi ba ai rago ba a taruwa kan shi rago na mutum guda ɗaya ne kawai sai dai addu'a za ka yi ka ce Allah ka karba gare da iyalai na amma ba wai sun wasu yilai ba ne ko da sunan mun sun yilai da ku yi tarayya ce wabi kawai musalli a cikin maganar mai sallah ala musalli ala muhammadin wa ala ali muhammadin Allah kai salati ga annabi muhammad da yara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yadkhulna a ce can suna shiga cikin waɗannan duk maganganu da aka yi amma ba su shiga fi kauli inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammadin lalle sadaqa ba ta halitta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba ta halitta ga iyalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kauniya tare da kasancewar ta ita sadaqa din min awsaqin nasu tana daga cikin dattin mutane kuna ganewa ma'ana baka jama'a ya ce fa ya lillahi al-ajab wayalan layin aji akwai abun mamaki a ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin quta amma kuma ba su shiga nan wurin la tahillu inna sadaqata la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad a ce can suna shiga amma nan ba su shiga mamakin da malam yake kenan ba zuwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aula su suka fi cancanta bisiyanati da kare su anha daga sadaka din walbodi mina da kuma nisa daga garita saboda mi suke tare da manzo Allah manzo Allah ya an so sadaka shi ba yace amma ya raba musu an yi kamar ba yake ce shine ba yace amma mata yin sana ci amma kuma iyalin shi cikin gari ba su ci wannan abu ne wannan kaga hankali ba ya dauka a ce sauran iyalin shi cikin gari duk ba su ce amma matan yana ce kuma shi ba ya ce ko matan mutum ma ya za a ce ba su cikin iyali ha? matan ka a ce ba iyalin ka wani kai da ranki cewa iyali na saboda girmamawa ma saboda salon zance da kauna da soyayya da ke sai ka ce iyali galibin ka ji mutum na cewa mata na bai iya hausa ba ko ba haka ba a wasu ba ta ishe shi ba ko bin iya soyayya ba iyali ko mutum ya saka ya ce iyali na ko da waye ke da ɗayan shi yake ko da dangin shi yake koko da matan yake mata su ne suke shiga cikin iyali shiga ta farko duk lokacin da ka ce iyali na Allah ya sa mu dace fa in kila idan aka ce kaifa kanat as-sadaqatu haraman alaihim yaya sadaka za ta zamantowa haram gare su ko law kanat as-sadaqatu haraman alayhi da sadaka ta zamanto haram gare su la hurrimat ala mawalihin da an haramta ta kuma akan bayinsu mawali su ne bayi waɗanda aka yanta duk bawan da ka yanta su ne maula mace kuma maulatu jami shi kuma mawali mana inda ta haramta ga matan annabi alaihi salatu wassalam to da ta haramta akan akan yantaccin bayan su kama anna lamma hurrimat ala bani hashim hurrimat ala mawalihim saboda kamar yadda muka san cewa yayin da aka haramta sadaka akan bani hashim to kuma an haramta ta akan suwa akan yantaccin bayan su bawa yantacce shi yake ce ma maula sai an yanta shi in ba haka ba abdi ne ko kuma ama ko jariya da sauransu amma da ka'yanta bawa sai ka ce mai maula yau maulaya shi ma ya ce maka maulaya kudin kowa na ce kowa maulaya mai gidana shi kuma ya ce yantaccen bawa na muna ganewa ko amma yana nan bawanka ba a ce mashi maula wa kasabata fi sahih ya tabbata cikin sahih bukhari أن بريرة للي بريرة تصدق عليها أن يمت صدقة بلحم دناما فأكلته سيتتي كما يتا بريرة أن تتسي عائشة hadisin ta mun sha karanta shi nan wurin cewa masu gidajen da sun ce mata ta je ta kawo kuɗi ta sai kanta ta fanshi kanta daga bauta ta koma ɗiya ta kuma ba ta da kuɗi ta zo wurin na na shara da yalla ta ce da Allah ki taimaka mana ki bani kuɗin da zani ta hiya in biya in dawo bai wacce saboda mace ta zamanto baiwa matan manzo Allah kuma a ce yanzu gidan manzo Allah kike rayuwa ai ba karamar daraja bace in dan Allah ki taimaka mana ki ba su kuɗin in dawo bai wacce da na ta ce zan taimake ki in ba ki kuɗi kuma ki zamanto intaciya ba baiwa ta ba amma ki je ki gaya masu wala'in ki launi tun da ni na saye ki ba nasu ba ne sai ta gaya masu ka ce a ta saye ki da ba mu kuɗi kuma wala'in namu ne ba na ta ba ne manzala ya zuna na sha ta gaya mana manzala ya tashi ya hudu ba ce nesa wani su mutane suke sharɗanta sharaɗin da ba su cikin littafin Allah ba cikin sunan manzala sallallahu alaihi wasallam manzala ya ce ki saye ki saye ta gare su kuma ki ce masu sharaɗin shine wala'i ya zama naki mana kin zaman to tamkar mahaifiya gare ta muna ganewa to kaga ta zaman to maulatu Aisha kenan haka aka yi nana Aisha ta bada kuɗin ta zaman to maulatu Aisha to tun da maula ta aisha ce shi ne wasu malamai suka ce ita aisha za ta cin sadaka ya aka yi wadda ta yanta kuma aka ba ta sadaka kuma ta ci saboda maulanka kamar ɗanka yake kuma muna ganewa kai ma ba wa maulanka kuma yake kamar mahaifinka to hukuncin uba kuma yana ne zakatul ummi zakatul janiniha yankan uwa shine yankan yawwa yankan tayinta ma'anan aka yanka dabba aka same ta da ciki to shi kenan yankan da aka mata ya halatta ɗanta don haka in aka hiddo ɗan su laraba ba su yadda ɗan in kuma kaga yadda a wuce galibin mu dai a tukunya yake shiga wurin laraba suna son shi ma sosai saboda gaba ɗaya komi na shi lahiya launi komi na ya sabo ne kashin shi ma za ka yi rugurguje abinka cikin mai jakal jakal jakal yanzu wani zuciyar shi ma sai ta tashi wagaga mutane ne da wadatarsa da komi ba talaka ba amma naman ya ishe su amma kuma wannan naman sai shi ciki ko ko bai ishe mu ba yanzu wani sai wata biyar mai ci nama ba ita gwada mai nan ba ya ci an ka gaya mai yadda aka yi shi ke sai zuce shi mata ta tashi sai ya bar wurin su kuma sun ci sun koshi amma kuma wannan naman burge su yake to kaga hukuncin da hukuncin uba kenan ko hukuncin da aka ba uba shi za a ba da walam yuharrimu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai haramta shi ba wa hiya maulatun li aisha radiyallahu anha kuma ita maula ce ga aisha Allah ya kara mata yarda to yaya aka yi inda haramun ne ga nana aisha ta ci sadaka to ai bai kamata ba kuma bai wata ta ci sadaka ba kuma ne yace kila sai aka ce hadha huwa shubha hadha huwa shubha wanda yace shubha ta man abahaha wanda ya halatta ta li azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta sadaka ga matan annabi saboda mi saboda barira ita ce shubai saboda barira ta ci to kenan ita ma sha halal ne gare ta kuna ganewa wa jawabu hadhihi shubha to jawabin wannan shubha din dake cikin wannan mulamarin anna tarima sadaqa lalle haramta sadaka ala zuwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam laisa bi tariqil asala ba wai ta hanya ce ta tun asali ba tun da farko haramun ne gare su ba wa inna ma huwa tabaun li tahrimiha alaihi salatu wassalam a su suna bayani ga haramta sadaka da aka yi ga manzo Allah tunda mijin su mai daraja mai girma haramun ne ya ci sadaka to su ma matan shi haramun ne ya ci sadaka wa illa an ba haka ba fasadaqatu halalun lahunna qabla ittisalihin nabi in ba haka ba sadaka halaliya ce ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin haduwar sa da shi gabanin sa zaman to matan shi mana duk macen da bata aure annabi sallallahu alaihi wasallama ya halitta ta ci sadaka amma da zaran ta zama ta shi ya haramta gare ta wa hunna saboda haka su mata annabi sallallahu alaihi wasallam far'un reshe ne ya zata harima a cikin wannan haramtawa والتحريم على المولى حرمتاوى حرمت صدقتنا كان مولى فرع التحريم على سيده كما ليش حرمتاوى ne akan wa akan mai gidan shi falamma kana at-tahrim yayin da haramtawa ta zamanto ala bani hashim aslan akan bani hashim gaba daya tun da farko istutbi zalika mawalihim sai aka bi wannan da abin nan dinsu maulolinsu ‘yantaccen bayansu kuna ganewa su bani hashim su kawai kai tsaye sadaka haramun ne gare su su kuma ta annabi sai an bi ta hanyar annabi su albarkacin manzala ne abin da malam yake so ce kenan walamma kana tarima ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam taban yayin da haramtawa ya zamanto akan matan manzala sallallahu alaihi wasallam yana biyani ga haramta da aka manzala lam ya kawo zalika wannan bai samu ƙwarin gwiwa ba a lastit ba'i mawalihin na akan biyan ‘yantaccin bayansu ba me yasa ne an nahu far'un an far'in domin reshe ne daga reshe su reshe ne daga manzala sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma bayansu su ma me yawa su kuma wancan dama kawai kai tsaye aka ce ban da su Allah ya samu dace amin Ƙalu suka ce wa ƙaddala Allah ta'ala lalle Allah ta'ala ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi mai girma. Man yati min kunna bi fahisha Man yati min kunna bi fahishatin mubayyina duk wanda ya zo daga cikin ku da wata alfasha bayyananniya. Yudha'af la al'adabu dhi'fayn to za a linka mata azaba so biyu. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira wannan ya zamanto mai sauki ne ga Allah. tsada mai sauki ne ga Allah Allah ya masa azaba muna gani ku ba wani abu ne mai waya ga Allah ba wa man yaqanut kunna lillahi duk kuma wacce a cikin ku tayi biyayya ga Allah wa rasulihi tayi biyayya ga ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam wa ta'mal salihah kuma ta aikata aiki mai kyau nu'tiha ajraha marratayn za mu ba ta ladarta har sau biyu watanna la rizqan karima kuma mun shirya mata arziki mai karamci ya nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku matan annabi mai girma lastunna ba ku kasance ba ka ahadin minan nisa'i kamar ɗaya daga cikin sauran mata ba in ittaqaytunna in kun ji tsoron Allah fala takhba'na ku bari yin kasa kasa bil qawli da zance wa yaqma alladhi fi qalbihi marad ce wanda yake da ciwo a cikin zuciyar shi ya tsammanin wani abu ya yi kwaɗayi sha'awar shi ta tashi ta san mace mace kamata ya yi za ta magana da ajnabi wanda ke da tada fitina ba wani fitinan shi gaba da mace muryar in yi ji muryar ta shi kenan da sai ya rikice gaba da kowa akwai akwai irin abin da yake birge shi ga mace wani tahiyar mace ma kawai sai ta rikita shi wani kuma kiran halittar ta ma kawai ko da tsaye take bata motsa ba ta yi magana ba kawai kawai sai ga wannan wannan zubin nata ya burge shi kawai sai ga shawon mutum ta tashi wani kowa da irin shi kowa da irin fitinar shi game da mace wanda yake da ciwo na zina sai ga ga yana kwaɗayin zina da wannan mace din in tana karya magana ta tana magana a hankali wa kullu qawlan ma'rufa ko faɗi magana wanda take sananniyar magana ana ki saki jiki ki magana kamar kato in za ki magana to ki magana bayyananna wanda mazan da ke wurin wace irin majita nan mai murya katta to kaga ba ba ba kwadai ba wani abu ce ta saki jiki ta yi magana amma tana magana kamar tana magana da mijinta ko ta zo sayan wani abu har sai ga mai shago ya dan gyara abin nan ci to ya samu wurin wasa da kuma wurin zolaya da kuma tattaunawa da ita kenan to ba a san wannan ku yi magana sananniya wadda a cikinta babu ta da hankali babu ta da shawa wa qarna kuma ku dakata ku tabbata fi buyuti kunna a cikin gidajenku ku tsaya gidajenku ku bar hita sai dole sai abinda babu makawa sai an hita amma haka kawai kamar da za ka ganin wasu mata kullum suna wasu kullum suna ga mutanen unguwa duk sun san su kuma kaga sun zo ba wata majalisa ta matasa sai sun tsaya cikin matasan wani ya zolaye su sa'annan su wuce wasu kuma ka iske su kowa gidan wata ake zama kusa wani dakali an bayyana bisa dakalin kama awaki kama ba mutane ba kuma haka mazan suna fita shi ke su masu su to kamata yi ba daɗi dama mace mijinta ya baro ta gida to kamata ya ta yi haƙuri dama shi zaman aure zama haƙuri ne don waccan da aka ɗauke ta daga gidansa aka kai ta gidan wani mutum wanda yake mijinta ne to haƙurin cikin haƙurin da za ta yi haƙurin rishin ganin shi da ba zai zanna ba in ya zanna kuka zanna gida ina za a samu abin da za a ci dole ta nema sai ki hakuri shi ma ba dan yana so ba inda ya tara yaji shi ma sai ya zaman shi sai yayi azara ya hito daga gidan kamar da zaka ga yawancin larabawa sai mutum ya zaman shi bayan sallah asuba har azhar da wani halla asar ba to kaga wannan macen ta yi kwadai hita waje kana nan gidan tana ta ganin ka kamar talabijin ga karan mashi kenan ita mace kamar yarinya take ba to amma akwai masu haƙuri wanda za su zauna wa komin suka ji zafin abin da wuyan abin za su dai haƙuri saboda sun zai neman lada ne wasu kuma ina kana fita da sun leko har leko suke kakai ina shi kenan masu shi to kuka za ka gani wasu unguwanni kawai mata ga suna birjik kamar awaki kamar an jira su ana sai da su ga sunan wata ta yaba hijabin ta gaba ya haka wata ta ma cire ana zanna kuma ana ta mugun dimi kowane irin dimi wurin yake wata sakare ta yi bayanin mijinta yadda yake kwanciya da ita wata ta yi bayanin yadda mijinta ke ba ta ce ba ne wata ta yi bayanin yadda mijinta ke cin abinci kawai su ta tona mazansa asiri kada ba san girma Allah ba san girman manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce ku zauna gidan ku wala tabarrajna kada ku yi ta fita tabarrujal jahiliyyatil ula fita irin ta jahiliya na farko mana shine yawan fita din kuma a hita babu sutura ta musulunci ba rufe jiki ba ko ina ga yanan bayyana ko kuma an rufe jikin amma an sa kaya matsatsu waɗanda suke bayyana jiki to kakko irin wannan fita din a matsayin ku na matan musulmi ku zanna a cikin gidajen ku ku yi hakuri wa qimna sala kuma ku tsayar da sallah in an zanna gida kuma a yi sallah ba mai da talabijin abun kallo ba ana jin ga lokacin sallah yayi kuma ana ta kallon wani wani seri ko wani ko wani fim sai ya kare sannan a tashi kuma kayan ya kare an mance da lokacin sallah da an bar kiran sallah ko ina yake na wannan sallah sai ta zo ta wuce ko an zana ana wani mugun dimi a ce wata ta doko wata dogo hira sai ta ƙara sata sai ta kai ƙarshe sannan a tashi to Allah ya hana ku tsayar da sallah in lokaci yayi domin na salata kana tana mu'mini ne kitaban makuta sallah lokaci ke gare ta in ya wuce da gangan kuma kaga kaya asara watina zakata kuma ku bada zakka ya ku mata in Allah ya baku kudi ku zanke yin zakka wata mace za ganin tana da miliyan goma amma ba ta zakka saboda tunaninta maza ke yin zakka ba mata ba wata tana da miliyan ashirin wata tana da mota ta hawa ba ɗaya ba biyu ba amma ba ta yin zakka tana zuwa ta yi odar kaya dubai ko wani wuri ko kano ko yamai ta je ta kawo kaya da yawa gidanta ana ta sai da kaya amma ba ta zakka to ba daidai ba ne da maza da mata duka zakka ake domin ita zakka kudin ne ba mutunan ba duk kudin da suka kai mizanin zakka sai an fita musu zakka ba ga an ce marayu ba in suna da dukiya sai an yi dama dukiyar su zakka ba ƙananan yara babansu ya rasu an raba musu gado an raba musu miliyoyin kuɗi sai an hita musu zakka kaga kenan zakka ba ta mutum ba ce ta ta kuɗi ce Allah ya ce wa atina zakata wa qina Allah wa rasula kuma ku bi Allah kuma ku bi ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum ar-rijsa kare ba abinda Allah yake nufi Allah yana haka ne domin ya tafiyar da datti daga barin ku alal baiti ya ku iyalin gida wa yutahhirakum tathira kuma Allah ta'ala yana son ya tsarkake ku tsarkakewa wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma kuma ku yi ta karanta abin da ake karantawa a cikin gidajenku a cikin dakunanku na ayoyin Allah da kuma hikima fa dakhala fi alil baiti to sai ya shiga cikin iyalin gida annabi sallallahu alaihi wasallam ko fa dakhalna fi alil baiti sun shiga cikin alil baiti su ma yana hada alkhitaba kullahu fi siyaqi dhikrihinna domin wannan magana gaba ɗayanta tana cikin tafiyar bayanin su ne ana cikin bayanin su ne aka ce alil baiti فلا يجوز إخراجهن fitar da su fi shay'in minhu cikin wani abu daga wannan magana da Allah yake bai kamata ba ya lita fitar da su daga cikin alil baiti ba saboda haka suna ciki suna ciki kuma waɗanda manzo Allah ya faɗa su ba sallallahu alaihi wasallam su ma suna ciki wallahi ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yabe mana Allah ka samu jara نعم السلام عليكم da yau kun shiga wurin matan magadayanka ana matan yan uwanka uwanka ko kananka ko kuma dai matan uwanka dama matan ka ne baka suka shiga wurin ta ba matan uwanka dai ba laifi ka shiga ku gaisa tana cikin sutura bai kamata a ce tana bayyana maka gani ne domin ba muharraman ka bace ba da yi ku yi zumunci wanda matan dan uwanka ce ku gaisa amma ba zama za kai ku yi ta wasa ba ba za ka yi zanna ba ku yi ta wasa kana zolaya ta tana zolaya ka ba amma ya halitta ka kuma sa mata ka shiga ka ce ka kwana biyu ba ku gaisa ba shine ka zo ku gaisa ka tafi ka kawai kuma wannan ne babu laifi na'am ko kuma shiga gidajen makwabta ba tare da izini ba baya da kyau makwabci wato mutum ne mai girma mai daraja kuma ana so kai ka zanke hudda da shi da alaka da shi kai kyakkyawa alaka tsakaninka da shi ba ma ba a shiga gidan shi in dai ba a makwabcin wato muharraminka ba ne mana misali makwabci ya ce ma- abin nan ɗan uwan mahaifiyarka ce ko mahaifinka mata dai ne kuma gidanta ne a daga ita sai mijinta a ciki kaga wannan kana iya shiga matsayin mahaifiyarka ne kana iya shiga gidan amma ko shi dole sai ka yi izini ka ne ka ka nemi izini ka yi sallama amma haka kawai a fada gidaje wannan gargajiya ce mara kyau da musulunci bai yarda da ita ba shiga gidan da ba naka ba la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu duk gidan da ba naka ba baka shiga dole sai ka nemi izini to tusallimu ala aliya kai sallama ka ce in shigo in ka ce assalamu alaikum haka ce alaikum assalam sai ka ce a adkhul in shigo an amsa sallama kaga mu ba haka muke ba da zara an ce alaikum assalam sai ka faɗo kawai ladabin da musulunci ya koyar da mu ta sallimu ala aliya ta tastadimu sai kun nemi izini in an amsa sallama wane ne in shigo ina yin shigowa ke kai ina wani irin bako ne ko kuma mutanen mu suke bata in kai saboda ba san hukuncin an jayance shi idan ka fito ka samu mutunan wanda kud da kud yake da kai suka ce kai wani kai ne kake ta wannan abu ba ka yi sallama amsa ba sai ka shigo mu ba gobe abin da ya sa mutane suka suka ki dauka wannan ladabin kenan gobe in kai sallama haka amsa bi za ka yi ina an baka izini tsarin musulunci a ta tsari kada ka kana iya shigowa ka iske matar gidan da wani irin yanayi kuma sai ka in mai jin nauyi sai ka ta zuba da gudu ta fara daki ko ba ta da nauyi wa ruwanta haka nan ta tsirara ta tsaye tsaye tana kai da tana gaisuwa tana ma dariya da sauransu kaga wannan ba daidai bane Allah ya shirya wasu bara addu'a Allah ta'ala ka amsa musu Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka biya mana gaba ɗaya bukatunmu Allah ka yi damu daga mawuyacin hali da halin kakanika da muke ciki Allah kawo mana karshen shi ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka sa mu rayuwar mu albarka da rayuwar ƴaƴan mu maza da mata albarka da rayuwar iyalan mu albarka Allah ka sa mu rayuwar aikin mu da kasuwancin mu albarka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah ka kara musu marigayen mu Allah ka ji gansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka da mu da su gidan aljanna wanda ke nema wuri baya da hali Allah ka bashi hali wanda yake da hali amma abin yayi wuya Allah ka kawo mai sauki wanda yake neman karin ta dai ko ta bi ko ta uku ko ta hudu Allah subhanahu wataala ka hore mishi ya Allah Allah ka sauƙaƙa mishi ya Allah kuma Allah ka sanya mai tunanin yin adalci tsakanin iyali shi Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa gaba ɗaya ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ƙara musulunci ɗaukaka Allah ka ƙara makafirci roshewa Allah muna haraka da Yahudawa a zalimai waɗanda suke zalunta ƴan uwan mu ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah wannan gobara da ka tado masa a kasashen su ya Allah ka sa ta babbake su gaba ɗaya ya Allah Allah ka sa ƙarshen su ne ya zo ya Allah Allah ka jiro kwan ya Allah shugabannin Allah ka kara masa adalci da riko da gaskiya ya Allah da kuma tausaya ma talakawan su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mubarak ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين